الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين إن وما البركة يو لحدي 28 إنينا 28 زرينا 29 ga watan 12 hijirar annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1447 domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi kitabu tauhid na babban malami a sheikh muhammad bin abdul wahab allah ya ji kan malam da rahama allah ya gafarta masa dodo ne na yan bid'a babu dan bid'a wanda ya koshi da bid'a mai kaunar malam saboda kira zuwa ga bautan allah shi kadai in ka ga dan bid'a na son littafin ka ko yana yabonsa to bai fahimci mecece bid'a ba muna roƙo Allah ya sa ya dawo akan sunna sunna ita ce tafarki na islam tafarki na tsira Allah ya tabbatar da mu akan sunna ya arzuta mu da ikhlasi da husnul khatima mun karanta babi wanda malai ce yana cikin shirka neman agaji al-istighatha al-istighatha ko al-isti'aza neman taimako neman agaji mutum ya shiga cikin maji wanda kowa bai iya tallafa ma mutum in ba Allah ba sai ka je ka nemi agaji a wurin wani Allah maluman sunna adillai ne sun fasar cewa taimako ya kasu gida biyu taimakon da wani zai iya yi ma ya mallake sa in kan nema ba shirka ne ba wani taimako min da dan modan nan gaske to gashi nan ko kun ce ba a neman taimako wurin kowa a'a ba mu ce ba abinda dan adam bai mallaka ba shine idan kan neme shi a wurin kayi shirka Allah ya sa mun fahimta amma duk abinda mutum yake iyawa ya halatta wata awanu alal birri wat taqwa kuna iya taimaka ma juna cikin babi na alkhairi da abinda ke ƙara muku tsoron Allah amma abinda kamar rayuwa cewa ne dan Allah ban sa in mutu yanzu dan Allah dan Allah tunda kuna da karama wurin Allah dan Allah dan kara mini boni yana iyawa to ko dan Allah wani sani aljanna dan Allah shehu tunda ku kun samu aljanna waye ce ma ya samu to kaga ana yi ma waliyai haka ko wani wali ya ce da ya shafa kanka ka tafi aljanna kuma ka yarda fa mutum ya duka ya hidda hulla a shafa mai kai ya ji sanyin kankara ya ce hannun wali sanyi ce to kai an gafarta ma wallahi ƙarya ne damfara ce simobil ce to irin waɗannan abubuwa ko mutum ya ga wurin wani boka ko likita likita wallahi ban aihu ba kuma an ce ban aihuwa dan Allah ba ni tawaye yana iya ba da aihuwa to irin waɗannan ne malam yace yana cikin shirka neman agaji a wurin wani Allah ko bautan wani Allah sai malam ya karantar da mu waɗansu ayat da hadisi da ya kawo ya buga dalili akan babi ya ce fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli da ya kamata mu mai da hankali mu lura al'ula matsala ta farko mala ya ce anna atfal du'a alal istighatha ma'ana a hada a gwama addu'a da neman agaji yana cikin abun da malumai ke ce ma atofil ami alal khas al'am shi ne abun da shi ne ya mamaye komi abun da komi ya shiga ciki kamar addu'a in a hausa ma in kace roko to kaga neman taimako yana cikin roko neman agaji yana cikin roko kenan am shi ne addu'a sai an ka keɓance al'istigasa neman agaji cikin addu'a saboda a nuna ma neman agaji wurin wani Allah shi ma yana cikin nau'in shirka cikin abun da wani bai mallaka ba akwai ayoyi da hadisai wanda Allah yake yin haka yake tabbatar da ma'ana takhsisul am alal khas ko ay takhsisul am ma'ana alal khas ko ay atfi na al khas alal am kamar da Allah ya ga cikin suratul baqara da yahuda sun ka tambayi annabi kai wane ne manzon da ke kama wahayi sai annabi ce jibril sun ka ce a to ba mu son jibril inda ka gai wani annabi jibril da kullum azaba yake kawo wai su makiya ne ga jibril kaga da Allah ya mai da martanin sai da Allah ya ce musu wanda ya kasance maki ga Allah ya kasance maki ga mala'ikun sakakaf in an ce almala'ika jibril ma na ciki sai ya keɓance cikin siyaƙin a ya ce wanda ya kasance maki ga jibril don me an ka fitar da jibril cikin ma'ana amu na mala'iku don su gane jibril ma yana cikin mala'ikun Allah to kenan ma'ana wannan babi ya karantar da mu ashe neman agaji wani nau'i ne na addu'a addu'a kuma dunkule gaba ɗai ibada ce a wani hadisi karar annabi ya ce addu'a'u huwa al-ibada roƙon Allah tsantsa neman taimakon Allah neman agaji wurin Allah shi ibada saboda haka duk wanda bai bautan Allah bai addu'a to zai shiga cikin hutar jahannama duk masu zuwa wurin bokaye da malaman tsibbo saboda ba su yarda da Allah ne ba akwai musulmin da ke shakka da Allah in an ce mai roƙi Allah ce ka Allah da to mu da ba mu san komi wurin Allah ba kaga shi ya kwammaci ya roƙi wani Allah fiye da Allah saboda yana da rauni na alaka shi tsakani da Allah ko kun san malaman bid'a sun sama mabiyansu cewa wai kai miskini a ma'ana wanda kake jahili baka samu martaba da ilimi ba wai bai halatta ka roki Allah ba sai ka gangaro ka biyo ta wurin su su za su gaya ma Allah ba kun gani karara a tele sahel ba ta gwamnatin Niger ta Niger wani bawon Allah ya rasu ɗaya daga cikin manyan shehinnai ne sufaye yake ba da labari wai a tele ku kuma yace in ba don mutane ba su yarda da zai ta karo ƙaryar cikin ƙarya yace akwai wani waliyi dan nasiru sun shiga sun zo a teku to babu jirgin ruwa ka san waliyan Allah suna hira cikin tatsuniyawa suna taka ruwa babu kwalokwalo duk cikin ƙaryar ce sai muridinsa sai shehu ya ce to kai baka kai matsayin ka kira Allah ba kai ka kira ni ina kiran Allah kai ko ka taka ruwan ka ce ya dan nasiru ya dan nasiru ya dan nasiru ana ciki suna taka ruwa shi dan nasiru na kiran Allah muridi na dan nasiru dan nasiru ana ta tahiya ba a nutse ba wai cikin kitsar sai yace mutumin sai yace to dan mi zan kira mutum ai kiran wani ba Allah kafirci ne dan mi ni ba zan kira Allah ba ni bo kafircin bid'a sai shi da sunan shehiwa kuma wai yana ba da karama waliyai ne sai wai dan nasirun nan muridin sai ya kuskure ya saki sunan dan nasir ya kama na Allah wurf ya nutse cikin ruwa wanda kalma ba kahirci ne ba yanzu an fifita ɗan nasur akan Allah ko ana kiran ɗan nasur ba a nutse ba ana kiran Allah akan nutse kaga suna kiran mutane ne zuwa ga roƙonsu ba Allah ba dan shi a da da sunna bata bayyana ba da'awatu sunna bata bayyana ba mala an wahal da iyayenmu addu'a ma baka iya makanka wai dan baka yi karatu ba kai Allah na jin Hausa yana jin zabarmanci yana jin turanci ba yaran da Allah bai duka luga Allah ne ya kaddarta su ka kira Allah da yaren da ka iya yana ji kuma zai biya ma bukata kawai abin da ake so ta ya ne Allah ya ji kuma ya karba sai dan Nasir ya hito da shi sam yace lahiya yace a naga ina ta kiran sunanka ga Allah sai na kira yace ba ba na ce maka matsayinka bai kai na kiran Allah ba matsayinka bai kai ba sun mai da mutane mahaukata duk bukatar ka sai ka zo wurin su a ce ma to tsahi kai sa'a da ba ka kwana lahiya da mu za ka jayayya to waɗannan abubuwa jama'a hasken sunna ya bayyana kowa ga ya ja in ja akan sunnar manzon Allah alaihi salatu wassalam tunda sunna ta zo mu bar dalgajiya da bid'a mu riko da sunna ta annabi Muhammad alaihi salatu annabi bai taba yarda ba bai taba yarda ba a ɗauki matsayin Allah a bashi ko so bai taba amincewa ba akwai shehin da ya kai manzon Allah akwai waliyin da ya kai manzon Allah wai akwai wani mutum mai daraja irin ta manzon Allah bai taɓa karantar da su abubakar ya ce musu ku almajirai ne in kun shiga damuwa ku kira ni ku ce ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah ni ko gaya ma Allah a annabi ya koya musu ku kira Allah Allah ma da ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni bai ce qul ba fa inni qarib ya hidda annabi tsakanin shi da bayinsa ba mai shiga tsakanin bawa da Allah wurin addu'a abu ɗaya ne ya halatta mutum da ka amince mai ka ce wane muna bara addu'a wannan ya halatta wane muna bara addu'a ku samu cikin addu'a ba shi zai biya ma bukata ba shi ma roƙa ma Allah zai ya ce Allah ka biya ma wane bukata in Allah ya ga dama sai ya karɓa ka ji mutum na ce to malam mun ce ku mun ce Allah in ba ku ba aiki a da mun mutu shi kaɗan a hidda ni cikin aiki sai na tuna da ku kai ku manyan malumai ne wardin na ya yi aiki ai duk shuru sun kai duk shuru sun kai ka ɗarme musu baki jira gaskiya ne gaskiya ne ku bar sauraron masu ƙasa mutane wai masu ɓadda mutane su ne ahli sunna Allah ya kare mu da bid'a da shirka mala yace at-thaniya tafsir qawli ta'ala fassara fadan Allah da yace wala tad'u min dunillah gadda ka bauta ma wani Allah ma la yanfa'uka abun wanda bautansa baya umfaninka wala yadurru rishin bauta masa kuma ba zai cutar da kai ba Allah ya ce ma annabi da dukkaninmu fa in fa'alta idan ka aikata haka ka bauta ma wani Allah fa innaka min az-zalimin asalisa anna hadha bautan wani Allah huwa shirkul akbar shine babbar shirka in an ce shirkul akbar da ka abka mata ba kai ba musulunci sai ka ƙara tuba ka furta kalmatu tauhid da gaske yanzu ka barranta daga wannan shirka duk wanda ya mutu kuma mushriki ba shi ba aljanna الرابعة ما لتجيبه مسألة تهؤلو آير أبند تبقمسا أن أصلح الناس ما في معنى صلاح المتاني ما في بوتن الله تكن متاني ما في tsafta a cikin mutane wanda yi kowa shine annabi law yaf'aluhu da ya aikata haka ya bauta ma wani Allah irba'an li ghairi saboda neman yardan wani Allah sara min zalimin zai kasance cikin azzalumai haka Allah yake ma'anna fa in fa'alta in ka bauta ma wani Allah la takunanna min zalimi ma'ana za ka kasance fa innaka idan min zalimi a cikin cikin zumar Allah madaukakin sarki ya bayyana ma annabi alaihi salatu wassalam ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين to ya mu da ku annabi ma Allah ya ce masa wahayi ne mun kai manzannin da sun gabace ka da kai ka saurara da kyau da ka yi shirka to ayyukanka sun lalace shirka na bata aiki jama'a mun nisanci shirka ما عليك الخامسة تفسير الآية التي بعدها فسر آية تيكي بيوم ونن آية بايا شين فابتغوا عند الله رزق وعبدوه كنيم أرزقي كأي ورن الله كبوتا ما الله كأي تاشد بوتا السادسة كون ذلك كسنتور حكا معنا بوتوين الله لا ينفع في الدنيا بايا أنفاني متون الدنيا مع كونه تارد كسنتور بوتوين الله كفر معنا كافر شيني نهر كون كبوتا مع الجني باي أنفانينك إن كبوتا مع ولي باي أنفانينك إن كبوتا مع كاين جدا كودونغ كودوغوا بايا أنفانينك كما زي kafirtar da kai saboda ka bauta ma wani Allah as-sabi'a tafsirul ayati salisa fasar ayata uku da ma da ya ka cikin wannan babi as-samina anna talabar rizq neman arziki malai ce layan bagi baya dacewa a nema wurin wani ba wai ana korewa ga mutum ya je kasuwanci ba kasuwanci ke ba da arziki ba wace ba da arziki Allah akwai wanda tun ba a yi 'yan kasuwa na yanzu ba yake kasuwanci kuma har yanzu talaka ne nema shi ne wajibi amma samu hannun Allah ya ce za ka ga layi na cikin kasuwa na masu sai da zannuwa cikin masu sai da zannuwa duka zannuwan kalite ɗai akwai wanda sai ya yi ramce ya shiga mota ya kogo gida wani kuma shi gidaje gare shi bila adadi kuma abu ɗai suke saidawa shi ke nuna ma wace ba da arziki Allah taksiman talatin wani na kuka taksin ga Allah ya tsine ma taksi albarka wani na ce kai wallahi ni gida uku na gina kun ga ko sai kai ta wai magani gare ka a'a Allah ne ya kaddarta mu wani in yayi shago sai ya mutu da bashi wani shagon shi na farko shine sanadiyar ya samu shago talatin ciki har yayi ita sama akwai alhaji mai dan kunne cikin ya mai dan kunne da yake sai da an kai mai lakabi da mai dan kunne yanzu da in ka tsai da tsohon nan ka tambaye shi gida nawa gare shi wallahi bai sani ba yanzu kuma wani ya yi gana wani yana abuja talla yan kunne sai an yi mai tarbacen kuɗin mota ya komo abu ɗai za ku saidawa masa aku ba ɗai ba wani sai kuɗi cikin mushe mushallaf ne ya yi kuɗi mushallaf kuma babba kuma talaka ya ta mamaki kai wai ko sata kake aka hanya ce to ba a neman arziki wurin kowa in ba Allah ba ana son kai ta'allukin zuciyarka in kana kasuwanci dakka dogara da iyawa da dubara ka sa Allah ce badawa Allah ce badawa na'am ba ka ga uba ya aihi ɗa na ƙarshe wai ɗa na ƙarshe shi zai yi duffa mi kuɗi uba da ɗa waye wani dubara ba ku sani ba uba da ɗa waye wani wayo to ɗan ya zo ya tsara kuɗi zai zo ya biya mu uban makka to rishin wayo ne uban ya yi ya rasa kuɗi kun sanya mai da gida akwai na jikka goma sha biyar waɗansu sai da sun ka mutu ba su samu ko gida guda ba jika goma sha biyar ne in iya kun ce baba ya gambace mu to yanzu kai ka sai ma diyan kamar yanzu da akwai gidan miliyar wani Allah ya hore mai gidaje komi kaddara ce daga wurin Allah subhanahu wataala ba sabko ne ba ba gaggawa ne ba ba iyawa ne ba dubara ce ba karbi ne ba daga Allah ne in Allah ya rubuto ma za ka samu za ka samu ce a mun hi kowa iya sai da takalma ka san su ba su iya jan kiliyan ba wallahi ƙarya kake yalla ma takalman su sun hina ka kwayi amma kiliyan ba su gare su kuma ba magani ne ba tsihiri ne ba abun mamaki ce kai wani ya riga ni bude shago amma kiliyan wai ba su saye wuri suna jiranta to cikin wannan yanayi ka gode ma Allah ka kiyaye haƙoƙin Allah cikin dukiyar ka ba da zakka ka yi kyautatawa ka sada zumunta don watakila kanka mutu zuyi yana koma ga wani Allah ya suturta mu malai ce la yanbaghi illa min Allah kama annal janna kamar yadda aljanna la tutlabu illa minhu ba mai neman aljanna wurin wani ko ba a neman aljanna wurin kowa in ba wurin Allah wallahi da da'awar sunna ba ta bayyana ba a Niger ake tashi a shiga Abuja ana sai da miftahul janna makullin aljanna kuma ana tsayawa manyan waliyai malam mutum ya yi ɗan kwaɗo da ɗan kile ya ce to na wakasi wai an tsaye da masu kila da aljanna kuma ka zamna kana ta jira to in kan mutu ban san da kilan za a saka cikin kabari ba ka gwada mu munkar da nakir ta tsaye miftahul janna sai da da'awar sunna ta zo ta bayyana miftahul janna ita ce kalimatu shahada wa shurutiha da shuruti na la ilaha illa da ka tabbatar da la ilaha illa da shurutikin ta ka samu fitahul janna da ka mutu insha Allah za a bude ma aljanna da akwai wani dan karamin littafi na Hausa da maluman Nigeria suke rubutawa wa idza matal abdu na tambayar kabari ne wai ka tsiye shi cikin kabari za ka bada amsa dala 40 wa addini kamar wasa su Abubakar su yi jihadi su bilal abu lale su abu jetu su khabbab su tumai a kashe su kai ka sai abun arba'in ka kwanta layi a cikin kabari kuma mutum ya yarda wai wa iza matal abdu to kaga da hasken sunna ya zo yanzu da yawa ba su matan har wanda tarihi ya tabbata a cikin kasar mu Nijar saboda bai iya bayyana wa zai sayen shi to da da da'awa ba ta bayyana ba bid'a ce tabbace kayanta cikin kasuwa a ko'ina aljanna wurinsu ake samu wani ma sun ce cikin littattafansu akwai waliyansu manya in ka ziyarci wali ranar juma'a to ka zan dan aljanna kai shi babban shehinsu ba tijjanin ba ɗalibinsa ibrahim cikin waƙensa ya ce wa marra'ani duk wanda ya gansa ba wai ci ba wa marra'a marra'a marra'ani fil jannatil khuldi bila buhtani wanda ya ga wanda ya ganta to cikin aljanna zai shiga ko shakka babu wai an tambaye shi ne kamata ya ce li annani khalifatu tijani dalilin shi kawai shi khalifatu tijani ne jama'a waɗanda sun ka shiga huta a madina ba su ga annabi ne ba shugaban munafikan ma karan kansa annabi yayi mai sallah amma Allah ya ce bai karba wani ya baka labari wai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga shehi to ya tsaka aljanna da abun masallatai kawai rihewa za a yi ka yi kwazo ka zo ka ga shehi ka ce to mu mun tafi wani ya kama wani shehi biyara ranar juma'a bai yi sa'a ba shehi ya shiga gida an sha kanun mutane ya shige kuka yi ta yi muridai ke lallashin su tun da ka ga waɗanda sun ka ga shehi ai ka yi sa'a ya ce a shi shi in ba shehin ya gani ba kuma sai ran juma'a ake ganin sa da riga da damfara kun ba a ganin su haka kawai sai ka ba da hadiya eh sai ka kawo hadiya ka gurhana kun ba ka daga murya wurin shehi wali daga sai ka hidda hulla a shafa ma wallahi bai yi mako ba nagga wata wai ita ma sayyida ce ta shigo gidan waɗansu mutane ziyara ana zikiri wallahi kawa ta daga sama ana wanke kawawunta ruwan kaban wallahi an ka ba mutanen gidan suna sha maji na shehin ne ana shanta ba mu ba ba su ke shanta ruwan jikin manzon Allah na'am ana tabarruki da shi kai ne annabi kana hada kanka da manzon Allah kasu ne hususiyati ne na manzon Allah rigar manzon Allah ana magani da ita zuwan manzon Allah ana muhani da shi to kai wali wa yake kai annabi ne annabi bai ba kowa dama ba a taba yi abu bai taba yarda ba shi annabi na musamman ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga aljanna ba a neman ta illa min at-tasi'a tafsir al-ayat ar-rabi'a ma la yace fassara aya ta hudu al-ashira annahu la adalla mimman da'a ghayra Allah aya ta hudu Allah yace ba wanda ya bata kamar wanda ke bautan wani Allah ko yana kiran wani Allah wanda shi bai ji yanzu shehin da ya mutu shekara ɗari ka zo kabarinsa kana ta kiransa Allah Allah ya yi gaskiya ba ɓatacce kamar wannan shi ne mala ya ce annahu la abal ba wanda ya bata mimman da gairallah ba wanda batar shi ta kai wanda ke kiran wani Allah الحادي عشرة أنه غافل من دعاء الداء شي وندا أكي كرا غفلليني ربكننيني غمد كرا مي كرا kaga bambancin dan adam da Allah Allah hayyun la yamut kuma Allah yake ku roke shi zai karba muku kuma yake ma annabi in bayi na sun zo wurinka suna tambayar bukata muna da bukata wurin Allah ya zamu fa inni qarib ina kusa kawai ki kira ina karɓar kiran mai kira to nan ga kuma wanda ake kira in ma dongo ko kayan gida ko shehi ko wani da can matacce ne annahu gafirun min du'a'i da'i gafalalle ne rabkananne ne game da kiran mai kira ai la yadri anhu bai ma san da shi ba kai wahala kawai me kake to mun taho shehi kasuwancin nan duk kun lalace makiya sun shiga gaban mu a taimaka muna a sa muna hannu shi matacewa ana yi shi a Nijar to mala yace shi wanda ake kira bai ma san da mai kiran ba asaniya ashira anna tilka da'awa mala yace wannan kiran da ake ma wannan gawa ko wannan shehi ko mamacin ko wannan gumci sababun wata hanya ce sanadiyya ce li bugdil mad'uwi wanda ke jayo kiyayyar wanda ake kira lidda'i ga mai kira ma'ana wannan kiran da kake ma wani Allah to zai zamo sanadiyar kyamarka da zai yi a ranar kiyama kamar da aya ta fassara wa adawatihi lahu da kuma adawa da ta bayyana tsakaninka da shi wanda kake kira as-salisa ashra mala yace mas'ala ta goma sha uku ma'ana tasmiyatu tilka da'awa kiran wannan roƙo ko addu'a ibadatan ma'ana addu'a ko bauta lil mad'u'i ga wanda ake kira Allah ya kira wannan addu'a ko wannan kiran da ake magawa ko wani waliyi ko wani gumki Allah ya kira ka ibada shine wa hum an ibadatihim ghafilun ai su rabkananu ne game da wannan kiran da ake musu ko ibada mala yace arabi ashra kufrul mad'u'i bitilka al ibada butulcewa ko kafircewa da waɗanda ake bauta masu ce ma wannan bauta ma'ana bautar da ake musu a ranar kiyama za su butulce su ce ma Allah ba mu sa su su bauta muna ba haka kuma alhamisa ashira hiya sababu kaunihi a na bautan wani Allah shine sanadiyar da ya sa wanda ke bautan wani Allah ya kasance mafi fatar mutane wanda ba wanda ya kai shi fata saboda in ban da fata mutum da hankalinsa bai barin Allah ya kira wani Allah السادس عشرة تفسير آية الخامسة السابع عشرة الأمر العجيب ما ليش الأمر وندا أقوي ما ماكي أجسنسا شيني فسر آية تبير ما ليك أمن يجيب المضطر وهو إقرار عبدة الأوثان ما ليش شيني تبتر و masu bautan wani Allah masu bautan gumakai sun tabbatar bi annahu cewa la yujibul muttar ba mai iya karba ma wanda ke cikin matsi da wahala da talauci da kunci ba mai iya karba ma illallah waye tabbatar da haka masu bautan wani Allah shine mun ka ce ba wani arne ba wani boka ba wani mai bautan wani Allah wallahi in ya shiga cikin wahala bai kiran waɗannan aljannu Allah kada yake kira duk wanda bai yarda ba in akwai boka garin ku ko unguwar ku bar shi har yayi rishin lafiya ka zo ka ce to muna roƙon aljannu na gabas da na yamma su kama agaji zai ce amin saboda ya san nan ba mu wanda zai iya kawo ceto in ba Allah ba kai bokayen Nijar ban na wata ƙasa ba in suna cikin matsala suna ta a kira musu liman to liman kaga dai mun shiga cikin wani yanayi laban sa in mutu cikin wanga a samu na hannu liman in na tashi na bari kaga ba wani wanda bai san cewa in an shiga tsaka mai wuya Allah kaɗai ake kira duk wanda kuke ga suna fasikanci walla da kun shiga hannun Allah za ka ji Allah kaɗai ake kira wannan haƙƙi ne na ubangiji in ka ga mutum na cewa Allah ina Allah ko ya biye in ta ka sama ka gaya ma Allah duk turawan nan babbakun turawa duwani da jandarma da polis da sunka tabbatar da wannan walakanci ga iyaye in duwan ya kama latif ya ce dan Allah cewa a Allah cikin koshi ne yake tambayewa a Allah in yayi rishin layawa zai ci a kira Allah kau to kaga dan adam ka bar shi da in yana cikin sarari ne zai iya ce ma shi bai san Allah ba no sai fa ko dan filozof in ya shiga tsaka mai wuya ba shugaban filozof da an kai mai yoyin mulki ba ba ya ce su dai ba su da na kowa ba su sun bar ma Allah lamarin to ku da ku yarda da Allah ba kuma za ku ce kun bar ma Allah lamarin kuna cikin zaman lahiya kun manta da Allah da an kama ku sai ku ce kun kun koma ga Allah to wannan haƙƙi ne na ubangiji ta'ala malai yace amru ne ajib wali ajili haza saboda haka ne ya da'unahu masu bin gumci da mushrikai suna kiran Allah fi shada'id lokacin tsanani mukhlisina lahu din suna tsarkake masa wannan kira wurin kiran Allah ba su hada kowa da Allah subhanahu wa ta'ala مسألة تكرشي الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد كلاوة ده منظم الله يا أجانب توحيدي حق إن الله النبي يا كلا سوسي يا بعد كاريا وند بيتبا يردا أدوشي حق إن الله أدورام معلومة سنكو أدلة ده دعما شكرا يور منظم الله abin da yasa ya kawo wannan matsala ta ƙarshe shine babin ya ka hadisin da wani ya ce masahabbai ku tashi mu je mu nemi agaji wurin manzon Allah wannan munafiki yana cutar da annabi ya ce ba a neman agaji a wurina wurin Allah ake neman agaji da wani bawa Allah da ya taba ce ma annabi masha Allah wa shita abunda Allah da kai ka so shi zai tabbatuwa annabi ce yanzu za ka haɗa ni da Allah ne ka ce in Allah kaɗai ya so ina masu cewa mun ce Allah mun ce ku wai ana yi sarki kirari shi ma yana kumbura da dogon rawaninsa mun ce Allah mun ce ku ka ce shuru ƙarya kake al'amru kulluhu biyadillah Allah kaɗai ke yi ɗan adam shi bawa ne na Allah annabi ya ce gab ku huce gona da iri wurin yabo na da kirari na kamar yadda nasara sun kai ma ɗan maryama har sun ka ce Allah ne waɗansu sun ka ce ɗan Allah ne ku ce bawan Allah manzon Allah haka kirarin da Allah ma'ana yayi ma annabi ce nan subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi wa idza qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada annabi yana so a kira shi da abdullah wata'addu ma'alla da kuma ladabi da annabi ya yi kowa ladabi cikin janibi na haƙƙin Allah annabi bai wasa a ɗoce haƙƙin Allah a ɗora masa sallallahu alaihi wasallam wannan shine kuma da'awa na ahli sunna duk duniya duk faɗin duniya duk inda ka shiga da'awa iri ɗaya ce ta ahli sunna ad-da'watu ila tauhid